الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ya taɓa ga watan safa shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tuke a ƙarshen tura tura ta talatin da uku suratul ahzab yau insha Allah ta'ala za mu kai tura ta talatin da hudu suratul tabar kafin mu shiga cikin sura kai tsaye kamar yadda muka saba muka tambaro wasu daga cikin durus da aka koya a surar baya suratul ahzab sura ta koyar da mu abubuwa masu ɗimbin yawa amma ta an daga ciki saboda yanayin lokaci shine mun faɗi cewa surar a cikin darasin da muka koya shine surar sunanta kenan suratul ahzab an kuma samo shi ne da da daga cikin aya a cikin suratul azab din ya sabuna al-azaba lam yadabu mun faɗi wannan a farkon karatun mu sannan mun ce sura ce madaniya kuma ittifaqi a kai ba wani sabani dan gani da kasancewar ta sura madaniya wato yar madina abin nufi annabi alaihi salatu wassalam na madina ta saukar da ita ko da an saukar da ayoyin a maka a lokacin sannan kuma ita ce sura ta tasa'in wajen sauka ta sauka ne bayan suratul anfal kafin suratul maida shi ma mun faɗa wannan daga cikin durutun sannan tana da ayoyi saba'in da uku ba sabanin gurin malamai gaba ɗaya biya da ayoyin da ke sannan daga cikin durutun da muka zo mun koyi cewa mun gane ma'anar takawa da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tubi al-kafirin wal munafiqin har muka kawo maganar akan zakari rahimahu Allah ta'ala inda yake cewa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha ma duka kawa suna da wasu alamomi da ake gane su da ita da annabi yake a taqwa haula in tabbata hadisi amma akwai alamomin da za a iya fahimtar mutane da wannan taqwa sai da gaske aka ce akwai sirrul hadisi mutum ya zanto mai gaskiyar magana duk lokacin da zai magana gaskiya zai fara idan haddasa la yukaddi kenan ko la yaddi sannan na biyu adawul amana yana ba da amana idan aka washi ta alama ce wannan sannan na uku cika alkawari alwaba'u lil ahd sannan wato na hudu shine qillatul faqri wal khuyala wato rashin yin alfahari da takama mutum ya rika alfahari da takama shi ba alama ce ta da kawadi yadda Allah ya ba wata baiwa ko wani abu ko mai daga cikin baiwa wani da Allah ya yi yarda kankan da kai alama ce ta kawa sannan na biyar shi ne tilatu rahim da da zumunci jima ya cikin wato alamomi na ne ta kawa sannan na shida akwai wato tausayawa raunana shi ma alama ce na cewa wani mai ta kawa ne na bakwai kuma akwai yin abubuwan da suke ma'aruf duk abin da shari'a take so mutum ya rika kokarin kwatantawa sannan na takwas shi ne kyakkyawar ɗabi'a na tara shi ne jimiri mutum ya zama yana da kai a wato zuciya nesa sannan na goma shi ne itibawul ilmi mutum ya rika kokarin amfani da iliminsa a cikin suran mun koyi cewa Allah madaukakin sarki ya kirawo annabinsa da wato wata sifa ta annabta bin jirawo da suna ba kai tsaye mun faɗi cewa duk inda ka ji Allah ya kira annabi da sunansa to labari ya baya amma duk da za a bashi umarni ko hani to sai ne ka ji an bashi wato lakad ya ayyuha annabiyyu ya ayyuha rasul ya ayyuha mudaththir ya ayyuha muzammil da ire-iren su Allah ba ka cikin sarki baya kiran ka da sunansa kai tsaye idan zai wato umarni sannan abu na gaba shine a cikin suran mun gane wajibcin takawa domin tun da aka yi annabi alaihi salatu wasalam cewa ya zama mai takawa domin ba da aula mu mu zama masu takawa sannan kuma a nan za mu gane cewa idan wani yake ka ji tsoron Allah ba rai ne bane mun faɗa ta a farkon sura da wanda za a ce ka ji tsoron Allah zai ce ni din za ka gaya wa ni din to kai waye da Allah ya ce ya ayyuha annabiyyu taqillaha ya ce wannan annabi ka ji tsoron Allah ko kuma wata kalma da aka ce wai suna fara ce ka sa Allah a ranka sai ce wai ba gudu kalma ce mai nauyi ba Allah mai nauyin da ce ta sunna ake gaya mun cewa wai matasa suna fara sai ka sa Allah a ranka sai ce ba gudu yawa saboda haka ya kamata a gane girman kalma za ta iya furta mutum daga musulmi gaba daya ba daidai bane in ma wasu na yin da a matsayin raha saboda haka sannan daga nan mun gane cewa babu wanda ya fi karfin wa'azi daga tura kowa za a iya mai wa'azi za a iya yi daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama shi wa'azi haka yake ba zancen banda tuwa ne sannan a cikin durutun mun koyi cewa lallai haramun ne biyayya ga kafirai haramun ne biyayya ga kafirai domin Allah ya gaya ba a farkon sura kar ka biyu da su da munafikai sannan kuma a sura ce mun fahimci cewa duk matar da aka yi wa jihadi mun gane hukuncin matar da aka yi wa jihadi da kuma haramcin yin jihadi sun yi zoyewa matarsa ko da take muharrama jihadi sannan mun ji hukunci akan matsalar ɗan riko wanda ake rukunsa min ya ya kamata a mu'amalanci mun ji tun daga kan matsalar annabi alaihi salatu wasalam da zaid bin harisa mun ji wannan sannan kuma mun ji surar ta gaya mana wajibi ne a koma zuwa ga Allah madaukakin sarki a kowane irin yanayi sannan kuma mun gane cewa hanyar gaskiya guda ɗaya ce tilo ita gaskiya ɗaya ce za ka ga shi yadda aka yi shi ne kafa da gaskiya ko an jawo jinke yanzu nan gaba za a gane Allah ko da ba a gaya ba ba za ka ji an gaya wani cewa shi kuma sai zancen ya dama shi wanda abin ya faru da shi yana jin nauyin kai yanzu domin ya fahimta isa ba wajen ki cewa wai ƙarya ku ne take ba ta yaya ita ko gaskiya wato wato tuke ne da ita da ƙasa ba za ka kai waje nan da ta fito sama amma za ta fito inda akwai ruwan da yake mata ya bayyana sannan kuma mun gane a cikin sura cewa wajibi ne a bibi ta san annabi alaihi salatu wasalam akan kowa soyayya annabi alaihi salatu wasalam ta fi karfi fiye da ta kowa sannan kuma a cikin durutun da muka koya cewa matan annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗayan su duka iyaye ne gare ni Allah ya gaya mana a sura cewa matan annabi alaihi salatu wasalam iyaye ne gare mu kun ga kowa baya iya auren mahaifiyarsa ke ko ba har maka saboda haka tunda iyaye ne babu zancen aure tsakanin su da mumine sannan kuma darasi na gaba mun ji falalai hijira da martabarta a cikin sura sannan kuma sura ta gaya mana cewa komai da ka sani da wanda baka sani ba Allah ya rubuta cikin cikin launin mafus sannan kuma Allah madaukakin sarki ya nusar da mu a cikin sura sai mun ƙara koyar darasin cewa ai ya siffa ce ta munafikai sannan kuma sura ta gaya mana ba a ganin mala'iku a surar su a yadda suke kaga Allah ya gaya mana wato mala'iku sun kawo wa sahabbai agaji amma ba a surar su ba da Allah ya ba mu labari a cikin surar saboda haka ba za a ganta siffar su ba sannan kuma mun gane a jura cewa duk munafiki na da da nuna bai da manufa kwata kwata bai da manufa sannan sura ta koyar da mu cewa ilimin Allah madaukakin sarki ya kewaye komai sannan kafircin fili da na boye yana ruta aini kowane iri sannan sura ta nusar da mu cewa lallai ramar ubangiji madaukakin sarki tana da yalwa da fadi sannan kuma yahudawa al'umma ce mai cin amana da yaudara wannan ɗabi'a ce billa kuma har yanzu sannan Allah madaukakin sarki ya ya nuna mana girman matan annabi alaihi salatu wasalam suna da girma sosai da sosai sannan sura ta gaya mana cewa lallai Allah ya haɗa annabi da mata na gari matan kwarai kaga wani ya zo wata magana daban a kansu ko shakka babu annabi yake so ya soka sannan abu na ƙarfi ko na biyun ƙarfi da za mu tsaya a kai shi ne ba da zaɓin saki ga mace ba saki ba ne mutum ya zo ya ce wa iyalin ki zaɓi ɗaya ko dai ki tafi ko ki zauna in ya wannan kalmar ba saki ba ce sai an yi tambayi mun ji wannan a farkon sura sai an tambaye shi me kike ni domin akwai yaji akwai cewa ta ji dan ya samu hutu wani lokacin maza suka yi wannan dan su hutu an bayyana da kyau ko sai an tambaye shi me kike ni dan abu na kan ji saki mun gane cewa shi saki baya tabbata sai an daura aure a cikin sura cikin bare zai ce na aure ki na sake ki ba mu tattauna wannan matsala abubuwa da yawa malamai suka fitar na duru sai kai kusan hamsin da wani abu ko ma fiye da haka amma iya wannan ya isa saboda lokaci za mu shiga cikin sura ta gaba sura talatin da hudu sura ta saba kai dai muna da kwalla ba da cikin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da tattarawa daidai ba mu ba aiki da abin da za mu yi bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة na'am وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها na'am وهو الرحيم الغفور Allah maɗaukacin sarki ne bismillahir rahmanir rahim bayan bismillah alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi godiya ta tabbata ga wanda duk abin da ke cikin sammai da ƙarsai nasa ne shine lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah sannan godiya ta tabbata a gare shi a lahira wa huwa al-hakimul khabir lallai shine wato mai hikima al-Qadir gwani ne ba da labari wannan sura kamar da muka faɗa a farko ita ce sura ta 34 a jerin surori guda 114 da muke da su. sannan kuma an samu sunan ta ne suratul sabai saboda fadin Allah laqad kana li saba'a ko li saba'in fi maskanihim aya a karkashin wannan sunan ta ya fita sannan kuma an saukar da ita ne a Makka sura ce makkiya gaba ɗayanta an fahimta da kyau ko gaba ɗayan da makiya ce wanda aya guda ɗaya wata kila muka zo kanta za mu faɗa da wasu ke cewa ita kaɗai ce madaniya amma dai zancen da ya fi ƙarfi sura ce makiya sannan ita ce ta hamsin da takwas wajen sauka a jerin saukar ayoyi kamar surori kamar yadda muka muke faɗa sannan ta sauka ne bayan suratul luqman kafin suratul zumar ita wannan sura suratul sabai tana da ayoyi hamsin da hudu kamar yadda muka faɗa a gurin jumhur malaman makka da madina um, da basra da kufa duk sun tafi akan cewa ayoyin ta hamsin da hudu ne amma malaman sham sun ce ayoyin ta hamsin da biyar ne sannan jigon wannan surar wato tana karantar da mu abin da ya shafi ayoyin Allah madaukakin sarki cikin halittunsa da ni'imominsa za kuma mu ji idan muka fara bayani akan surorin sannan tana koyar da cewa rushe a filin shirka nisa dama daga cikin alamomin aya sura makiya akwai abin da ya shafi bayani akan tauhidi to tana rushe a filin shirka kwarai da gaske sannan kuma tana tabbatar da cewa lallai za a tashi bayan mutuwa ba daga kano sai kabila ba daga ka mutu sai kiyama an gane ku sannan tana tabbatar da yalwar ilimin Allah madaukakin sarki cewa ilimin Allah ya gani na kowa ya fi ƙarfin na kowa sannan kuma sura tana ƙara mana bayani akan cewa lallai jin labarin da annabi ya bayar kowanne iri ne tabbas haka yake domin za mu ji labarai wanda kai ba za ka iya zama ka faɗi ba in ba wahayi ba sannan a ƙarshe daga cikin jigon surar ko ababen da take koyarwa tana koyar da mu cewa lallai sura tana yin albikir ga wanda ya bi Allah madaukakin sarki cewa zai shiga aljanna da ba mu Qur'ani yayi gargadi kuma yayi albikir to shine alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard kaga wannan mun faɗa a baya a suratul an'am cewa akwai surori guda nawa waɗanda suka bude da alhamdu sura biyar muka ce suratul fatiha suratul an'am cewa suratul nahl cewa suratul sabai cewa ce suratul fa'i barakallahu fi kaga wayannan duk sun bude da mu godiya ga Allah madaukakin sarki sannan alhamdu ita kanta alhamdu ba a shigarwa ta kasu gida hudu an fahimci da kyau ko ta kasu godiya ta alhamdu ta kasu gida hudu na farko shi ne wanda muka ji yanzu alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi fi walau alhamdu fil akhirah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai gaba daya naka ne wanda mun ja bala ta kadimu ma haqqu ta'irin fil hasr aka ce bala cewa gabatar da abin da za a iya jinkirtar da shi yana nuna cewa ba wanda yake da mallaka ko sai na wannan abin ba Allah ba domin za a iya cewa alhamdulillahi allazi ma fi samawati wa ma fil ardi lahu za a iya faɗa haka kamar yadda muka faɗa a farkon sura a cikin suratul baqara ne Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fihi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi za a iya cewa ma fis samawati wa ma fil ardi lahu amma idan ka kawo wannan mallaka a ƙarshe don zai ya haɗa convention haɗa biyu ya ce haɗa biyu amma tun da aka tsare mallakar a farko to ba wanda ya je shiga an fahimta da kyau ko isa qur'ani yana da balaga ko da yaje idan da muna tadabburi abubuwan da ake biyawa to zai ta baka sako kala kala isa ba da rake ce wanda yake maimaita aya kaga yanzu wanda zai hadda alqur'ani idan ka zo ka biya sau biyan sai ka ji ka haddace ai ta kai kana zo haddace kyau ko ka ba ruwanka da biyar din nan kawai kai kamar daga ɗari zuwa sama shine ka'ida amma idan kai biyar ka tashi ko ta yaudara ka za ta ita ce wanda za a zo ta da ka zo daga baya za a gabata ta warware domin ba abin da yafi sauki irin hadda ya fi komai in dai kana da kokalwa irin hadda amma muraja'a da tilawa ta baya ita ce matsala kawai amma dai hadda yanzu a kowanne da kun zauna akwai yaron da na taɓa rikewa yaro ne karami yana iya haddace shafi biyar a lokacin guda shafi biyar kaga rabin jiji kenan wannan a baya nawa zai haddace Qur'ani ya kuma haddace jiji yana nan karamin yaro ne ya haddace Qur'ani saboda kaga irin wayannan ayyuka da yake hikimomi da malamai suke faɗa cewa yanzu an daina hadda connective ne kawai individual ya ce saboda kowa da kokolwarsa idan ka zo yanzu kuma kai zaka yi complaint ka gano cewa wani zai iya karfa ya bi daya wani kuma aya ɗin zai karfa wani ma aya ɗaya a tafi to kai za ka gane dole shine sai kai musu group majmu'at cewa wayannan yan group ɗin ne wannan bi wannan bi wannan in ba haka ba wancan da suke masu nauyi za su tare wayannan ya kunta hada da Qur'ani shekara biyu sai sun shekara goma sun jira wayannan kaga kokolwar ka ai an dakatar da ita kamar da ake sun gama domin sun tsora domin abu wataƙila sun fara ma karfi bayan haka sun fara gane ma'anonin ayoyi kun fahimta da kyau ko ki zo da haka qur'ani yayin da kake biya kana ta mai ta zai ta baka sako duk aya daya malamai suka ce idan ka biya ka kuma zuwa dawowa ta bidiyo in Allah ya yarda ka ƙara samun wani sako in dai mutum yana biya wa tadabbura an fahimta da kyau ko to shine lahu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne shi kadai ya mallaka walau alhamdu bil akhirah sanan godiya ta tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki bil akhirati a lahira haka Allah yake wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahu al-hamdu fil ula wal akhirati wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un ai banda nan ma akwai surorin da suka tsare da godiyar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kaga banda wannan sura zaka samu wasu ma da sun tsare da godiya ga Allah madaukakin sarki amma shine walau al-hamdu fil ula wal'akira shine ba da suka ce saka su gida hudu shine zan faɗa yanzu na farko shine Allah madaukakin sarki ya gode wa kansa kamar yadda ya gode wa kansa anan kun ji na farko kenan ko yawa sanan na biyu shine Allah madaukakin sarki ya gode wa bawa Allah ya gode wa bawa kamar ina zai ba mu misali aina Allah ya gode wa bayi ko bawa ko bayi ai nan ku shi kansa ya godewa ko alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba godiya ta tabbata ga ubangijin da ya saukar da waye godewa ku kansa kansa ya godewa ina Allah ya godewa bawa a Qur'ani duk da san ba mu zo sura ba amma akwai cikin alqur'ani sura da za ta fito karara ta yi bayani na'am ban ji ba ni'mal barakallahu fi ni'mal abdi innahu awwab aka Allah ya gaya annabi Dawud da wasu annabawa a surati Dawud da za mu zo nan gaba surati Sadi ita ce surati Dawud to saboda haka ni'mal abdi Allah ya gode maka madalla da wannan bawo Allah ya yaba kun ga yadda da ku shine wannan sai na uku shine bawa ya gode wa Allah shi bawa yayi wa Allah godiya kuma yi wa Allah lokacin sarki godiya da zanin hal da mafadi bayan ya faɗa da baki a gani a aikace idan yana da dukiya ya fita zakka ya taimaka wa bayan Allah duk abin da ya dace ya yi da ita wannan shine gode wa Allah gabawa ba ko alhamdulillah ya ci ya goge baki ba ba a bai wannan ba sab an bayyana da jihu sannan sai na karbi wani bawa ya gode wa bawa wani ya ba abin alkhairi da sai ka gode Allah ya taka da alkhairi shine ka saka dan godiya ai annabi alaihi salatu wasallam ya zuwa da baya gode wa mutane ba ba zai gode wa Allah ba akwai wanda za ka bai da godiya ko ka zai dau da biya da irin da mata wanda annabi ya gaya maka cewa kawai wata rana kawai ya manta alheri ya ce zai ta kawai shi ba gaba daya wani za ka gaba ne a wanda ce wani ma za ka tare suke a cikin gida ko yaron sa ne da da zan yana da hali ba abin da bai ba komai ne ba yanzu ya samu kare a jiki amma zai guje da yaji da gida a rika zage da yana da ita bai ba ne wanda ya sa alheri baya ban da alheri ai ko sau daya ko sau daya mutum ya taba ba alheri bai kamata ka manta ba annabi alaihi salatu wasallam ba gani aka je za a yaka yace a kyale garin nan saboda ta tsohuwa kawai ta ta uba ruwa wata rana ba kuma musulma ba amma kai yanzu kanin mahaifinka ko wanka ko wani naka ya taba yi maka kaza amma yanzu saboda bai da hali zai kace me taba yi ba abin da yake bai ba kaza kaza kaza saboda haka wannan ba dini bane mutunci ne an fahimta da kyau ko shi za ta gaba za mu ji wa qalilun min ibadi yake to Allah ya ce cikin bayi na kaɗan ne masu godiya kar ka bada cikin wayannan wato wanda ba ka godiya masu yawa ko da yake so ake ko rabuwa za ka yi da iyalinka ko rabuwa sai da mijinka to ta faɗa da kai rinka cewa gaskiya bangare kaza da kaza da kaza bai da matsala wani ya samu matsala da iyalinka ta tambaye shi cewa me ya haɗa ku yace ita za ku tambaya ke shi ne bai san me ya faru ba ku je ku tambaye ta aka zo da yayi wata ce ta sa kuka me ya miki dace wallahi ba su san me ya mata ba ita dai ita dai ta san tare ba amma ki kaga wannan shi ne adam kulli haqa walau ala nafsi ba ida siya ko akan kanka ne shi sa muke yawan ga yawa maza da yawa maza yanzu ko san alkhairi su ce mafiya yawa tun da mai daga san tsohon bezza ko tsohuwar bidiyo Allah na san cewa wasu mazan na karɓar kashi gurin mata amma matan ba fa da karɓa bayan Allah matan ba na karɓar kashi saboda wani abu idan aka yi sai ka ɗauka wai me yake faruwa wannan kamar ba ƙasar musulmi ba abin da muke ba ko na bangare shawara kanin mace ko miji shine kai kokari biyar da za a yi kai a cutar da kai kai hakuri gwara kar ka cuce ta domin in ka fara da ayyukan Allah kullum min sa'i wanda kuka rabu sai ta gane kuran da cewa kai mutumin kirki kar ka yi abin da za ta je wani gidan da rika gode wa Allah cewa wallahi Allah ya taimake ta ba wa Allah ba ba ba da ba ta da matsala babu ta idan ka ji shiru a kowanne gida kawai shiru akai wannan shine kaida shiru akai domin an dauki cewa kowace mace tana da irin ta da matsala kawai ta ka matsala kankanuwa ce ka ji lodo sai ka zauna lafiya duk wanda zai aure ya dauki wannan gabar ko to zai zauna lafiya wannan shi ne kawai ita ma tana hakuri da kai ma kana hakuri da ita a tafi a haka shi ke nan kawai amma wanda yake tunanin wai zai auro mace mara matsala to gwara ya daura kamara cewa ya zai mutu ba aure kawai babu babu wanda ba ta da ita kuma kai ma ba wani namiji da bai da matsala irin tata shi ne amfanin a fahimtar yare ba ku fahimci lambacin junanku shi ne amfanin yare baka fahimce ta ba ta fahimce ka ba amma idan an fahimta da matsalolinsa a haka za ta zauna da abinta me yasa za ku gona a waje ba ki babban tsiya amma sai ku kafin ya aure za ku ce wannan ba zai iya zama da mata ba amma kuma za ku ga gidansa lafiya lau ake zaune ne yasa ta fahimce ta san lambacin da ya san nata kai kuma da yake muskili ne baka san kawai da turai shi ba da kullun kaje ka rika zama a gurin gidansu sauro yake cije ta gaba ɗaya bata san halin ka ba ka san nata ba to da an zo sai ka dace shiru shiru da shi kuma yayi saki matsala kenan wacce ne kun bai da rage ku to saboda haka wannan shine abin da ya kamata ko da yake mu lura ana son mutum mai godiya duk wanda ya ma alkhairi ya gode masa kar ka manta ko da wata ya saba ba ai kaga abin da wancan kafirin za ku iya tuna a jira da muka biya da yazo lokacin da kike ga annabi alaihi salatu wasallam sai da Abubakar ya zage shi ya ga amar magana saboda yana nema ya ya daba martaba annabi alaihi salatu wasallam sai shi wannan kafirin yake cewa waye wanda sai ka ce ma Abubakar ne eh kwafa yake ji kaje yake wallahi ba dan ka taɓa yin wani alkhairi da har yanzu ba biya ka ba da ka ga rabuwa ake yi ba ni ka taɓa yin wani alkhairi da har yanzu ba biya ka ba ake yi da na wa saboda haka wayannan abubuwan ya kamata mutane mallai kurin nasu la yakurilla duk wanda baya godewa Allah a mutane to wani godewa Allah ba domin wannan mutum yanzu ya je ko ina ko ina Allah ya kiyaye to wannan shine yake walau alhamdu fil akhirah a karshen ma godiya ta tabbata ga Allah wa huwa al-hakim al-khabir lalle ubangiji madaukakin sarki shine al-hakim mai hikima mai dora abu inda ya yake al-khabir kuma wanda yake gwani mai ba da labari a duk abubuwan da kuka aiwatar sai Allah yake ya alamu ba ya bijin gilabi Allah ya san me yake shiga cikin kasa ya san duk abin da yake shiga cikin kasa kamar ne ruwan sama da ne kuma wani abubuwa ne suke shiga cikin kasa da wanda za a binne sai ne ai akwai ƙarin da cikin kasa suke shiga akwai ƙarin da kasa suke shiga to duk Allah ya san su shine ya alamu ma ya riju yana da Allah ya san abubuwan da suke shiga cikin kasa da ƙwaya da ake binnewa mutum zai je ya duka amma an kasa da yake gudanar da Allah ya binne ba ba zai iya ga ya ba sai dai in kaɗan ce guda goma ce guda goma ya sa amma kwaya dai wanda ta kai kwaya ta jiro ko masara ko dawa irin wayannan ba zai iya gaya ba kawai dai ya saka shi to shine alam ma yaji bil ardi wa ma yakhruju minha da abin da yake fitowa daga cikin kasar kamar ne tsirrai da kuma ne wala abubuwa da yake fitowa daga cikin kasa shine wa ma yakhruju minha na'am na'am da kwarin kansu akwai wanda za ga dan ruwan sama wannan gida ko kaga ta cika guri an ce da kasa take fitowa to kaga Allah ya san wayannan kai ba ka san su ba wa ma ya'rudu fiha da abin da yake hawa sama nan ne wa ma yakhruju bina wa ma yanzilu min as-sama'i da abin da yake sakkowa daga sama me yake sakkowa daga sama ruwa da me da iska da me kuma na da mala'iku ko da arziki ko arziki ba daga sama ake saukar da jiwa duk daga sama ke sauka wa ma ya arju biya da abin da yake hawa sama kuma ita ke sama kamar ni na kamar aiki barakallahu fi ayyuka na kwarai suna tashi kaga wanda ba na kwarai ba marasa cewa annabi alaihi salatu Allah ya gaya bara suratul arab cewa ba da la tufatahu la tufatahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-janna hatta ya bijin jamal bi sabil qiyad baraka kyau da sunyi zaman za su ga an toje ko baba hanya sai a dawo da amma masu kyau sai Allah ya saba da sai ya sai saba da to kaga ayyuka suna da jike ne ruhi sai ne kuma mala'iku ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru kaga su ma suna tashi sama bayan sun gama abin da za su koma zuwa wato sama shine ma ya arudu fiha wa huwa ar-rahim Allah shi ne mai jin kai al-gafur kuma mai gafara ai al-rahimu bi ibadi Allah mai gafara ne ga bayinsa wala yu'ajilu usati bisa babil uquba bisa baya gaggawar wanda suke zabo kama wanda suke zabo wato da uquba Allah baya gaggawa idan kai zunubi dai Allah ya ce malaiku su dan kare ko za ka tuba amma alkhairi kana yi za ta yanzu yanzu instantly za ta bude shi sa wato magabata ke cewa duk wanda wato kaya ɗaya su karin jari gomayyar ya taɗi ya yi asara domin shi aikin zunubi bayan ka gama ba za a ce a jinkirta a gaya zai yi zai tuba ko zai yi mace mace a ciki ya rika jin ba komai kawai to shi ne malai yake algaburu an zuna an zuna bin jahili na ilayi Allah yana gafarta zunuban wanda suka koma zuwa gare shi da wanda suka dogara da shi kuma shine wa huwa rahimul ghafur sai Allah yake وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة نعم قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نعم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق
Allah madaukakin sarki yace wa qalil ladina kafaru sai wadanda suka kafirta suka ce la ta dinan sa'a ko da dai alkiyawa ba za ta zo ba sun kariya da da ba kariya ta alkiyawa kafirci ne wanda suka kafirta suka ce ba wata kiyama da za ta wannan shine maganar sai Allah yake kul bala sai ne da su ba haka bane wa rabbi la ranti da ubangiji na لتأتينكم عالم الغيب لتأتينكم نارا إلى وبنجينا لتأتينكم تبت يا قال سلام التوكي ko tarantuwar har yau cewa za ta zo muku alimul gaibi Allah shine masanin gaibi la ya'jubu anhu mithqalu dharra ba wani abu da yake koyo wa Allah ko dai da kwaye komayya ne ana ta magana akan zarra din nan ato imam da fati din ke mota ayan rana wace jaririn ke yi shine zaba jaririn jariri ba wai ba wai ya ce ba jaririn ke yi wanda aka yi ba ina za ka gani wasu mace ayan rana in ka bude ka tsula rana ta kullu wannan abubuwan da kake gani na yawo wai dan miki to wanda ai ka ka gani shi ko zaba ba ba a garin ta sai ka sa sai ka sa microscope ko ko magnifying glass sannan ka iya gani saboda haka ko kuma ka ce abin da yake komai kankanta a duniya kawai shine zaba to shine Allah madaukakin sarki ke ba inda yake kuyan mata misalin zaba fis samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a kasai amma ka duba ka gani kwari nawa ne yanzu suka yi biki suka tare a gidanka suke yaya da jigogi amma baka san su ba nawa aka yi wani lokacin ba kwari ba in kuma a gidanka ya zo ya ya tare wallahi baka san da shi ba ba ka gani wani lokacin ka sa insecticide a cikin tsari sai ka ga an sharo kwari ko baka san da su ba to kai duk baka san amma Allah bai hukuncin sarki ya san mutum nawa ne da kwari nawa ne a gidanka ya sani in la ya'zubu anhu min qalu zaba ba abin da yake ku yau Allah madaukakin sarki duk kallan da ta koda bai kai kwayar ubayya din ba duk samawati a tambayi wala jila'ati ko a kasai wala asgaru min zalika ko wanda bai kai komayya girma ba baya ku yau Allah wala akbar ko wanda bai bi girma to karamin ma bai ku yau ballan da babba illa bi kitabin mubin Allah ya ce duk abin da ka gani da wanda baka gani ba suna cikin lawul mako Allah ya kididdige su ya rubuta cewa an ka tare a gidanka kafin ka tare sai kiya ji goma sun tare ko a cikin ko kaza kai kafin ka tare ka fara yi wa wasu ce sun tare sai tun da yi talatin tare a gidanka sannan ka abin gidan ka koma zuwa ga Allah dabbobi da tsuntsaye da halittu kaza ne za su tare a gidanka duk Allah ya rubuta wannan ya ji ne illa bi kitabin mubin wannan ayar kafin mu je aya ta gaba tana cikin ayoyi guda uku da Allah ya rantsuwa ba su da dauda alqur'ani a suratul yunus da muka zo mun fara ta farko shi ne suratul yunus wa yatanbi'unaka haqqul hu yake qul inni wa rabbi innahu la haqqun wa rabbi in da ba ila rabbi ne ai ya ga ce kul in wa rabbi dine e wa rabbi na rantsi da ubangiji na kun ga dai kenan ta biyu aya ta biyu shine wannan sura suratul sabai gashi nan Allah wani kace sarki yace mana wa qala alladina kafaru la ta'tina da kul bala wa rabbi ine da su a ba haka bane na rantsi da ubangiji na sai aya ta uku a sura kan kasa wata sura awa na turba awa ustazu irin wannan rantsuwa ko rabbi ba Allah ya yi irin wannan ne guda hudu ne kawai wal fajri wal duha wal layli duk ga sunan ba wannan muke nufi ba Allah yi wa tabaraka Allah fi za'aman za'aman za'aman ladina kafaru Allah yi wa su kul bala wa rabbi wannan shine gurare uku ba su da na hudu haka malam ibnu kabir ya kawo a cikin littafin sa yace ba na hudu allati la rabi ala hunna yace ba su da na hudu an gane ko shine guraren da Allah ya umarci annabin sa da ya rantsuwa an ko da rantsi ba ai gaskiya ne to amma shi za ko a cikin mutane yanzu wanda baya rantsuwa in ka ji ya rantsi to ka san cewa lallai zancen nan ka da karfin gaske ai abin da aka fito shi ne duk abin da za a yi kace farai kuwa da gaske amma abin da karanci su a tabbatar da cewa wannan abun ya kai wani ka to shi ne Allah madaukakin sarki yake li yajzi alladina amanu dan Allah ya saka wa waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka na kwarai Allah ya haka ne dan ya saka mu ulaika lahum maghfiratun lallai irin waɗannan wanda suka yi ayyuka na kwarai Allah madaukakin sarki yake lahum maghfiratun suna da gafara a tare da su wa rizqun karim da kuma arziki wanda yake mai karanci mai daraja da Allah ya musu Allah ya dace da su sai Allah ya ce والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجل أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
Allah madaukakin sarki yace wallazina ta'awu fi ayatina wanda suke kokari wajen su muzanta ayoyin mu mu'ajibina dan su ga gajiyawa wanda aka yi Allah madaukakin sarki yace ulani ko kuma suna halin kasancewar gajiyayyu na wajen wannan kokarin da suke na lalata abin da Allah madaukakin sarki ya sauka ba irin wannan kokarin da zaki dan idan su nuna nuna da al'amura ulaika lahum azabun lallai azaba ta tabbata a kan min rijizin daga wata irin tsawa alimin wanda take ne radadi sai Allah yake wayar allazina utul ilma zaka ga waɗannan da aka bawo ilimi allazi unzila ilayka wato dangane da abin da aka saukar maka min rabbika daga ubangijinka zaka ga su wayancan ma abota ilimi suna tabbatar da cewa huwa al-haqqa lalle wannan abin da aka saukar ma gaskiya ne wa yadi ila siratil aziz al-hamid sannan abin da aka saukar maka yana shiryawa zuwa ga sirat wato hanya wadda take ta al-aziz mabwayi al-hamid wanda yake kayabu to su wanda aka ba ilimi kuma suke neman gaskiya irin wannan kallon suke wa annabi alaihi salatu wasalam amma wayancan kuwa shine ta'awu fi ayatina wa ajibi ba irin kallon da suke wa annabi alaihi salatu wasalam bane suna yi masa kallon cewa abubuwan da yake da gaba ɗaya su tafi ba wata gaskiya su kuma wanda Allah ya ba ilimi suna kallon azurin abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne kuma yana duk abin da ya zo da shi kabiji zai kai ka zuwa ga hanya madaidaiciya sai Allah ya ce وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wa qala alladina kafaru sai waɗanda suka kafirta suka ce alladullukum ala rajulin yunabbiukum in ba ma ba ku labari dangane da wani mutum da zai ba ku labari shine hannu nabiyukum ala rajulin yunabbiukum ba ma ba ku labari dangane da wani mutum da zai ba ku labarin cewa idan muzikkin idan aka yi galgala ku da mun yi magana a cikin jigon surar akwai magana tashi alkiya ba cewa idan Allah madaukakin sarki ya sa bayan kun mutu kuka rijiddige a cikin kasa kuka zama turbaya gaba ɗaya kuka wato yankwane gaba ɗaya kullum mummazakin aka yi guyugu da ku innakum lafi khalqin jadid cewa wai za a dawo da ku sabuwar halitta inda ana sa question mark alamar tambaya a Qur'ani to za ga an sa ta ana domin tambaya take cewa kafirai ne suke cewa ba ma ba ku labari wai kunsu suke da yawa cewa kun ji wani mutum ya zo ya ce duk wanda ya mutu idan ya mutu bayan ya rinjige kuma za a dawo da to kuma ni mu ba ku labarin sa to sai Allah ya ce أفترى على الله كذبا أم به جنة wannan بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد Allah madaukakin sarki yace afkara ala lahi kadiban an billah sai wadannan kafiran suka ce ko shakka ba wannan abin da wannan bawan Allah ya zo da shi na cewa duk wanda ya mutu za a tashi shi bayan ya rubuta shi afkara ala lahi kadiban to gaskiya ya kirkiro ƙarya da ya dangana wa Allah in ji kafirai sannan magana ta biyu suka ce an jinna ko kuma ko kuma yana da tabin wannan shine abubuwa guda biyu da suka dinginawa annabi alaihi salatu wassalam to shine Allah wa rabbi zargi bi bani ladina la yu'minuna bil akhirah bari wannan magana wanda ba su yi imani da ranar lahira ba ila azabi su za su zama cikin azaba wa balalil ba'i da kuma kata wanda yake mani da malami yake ailata al'amru kama za'amu al'amarin ba kamar yadda suke riyawa bane su wayancan kafarin cewa annabi alaihi salatu wassalam ƙarya ya kirkiro dangana wa Allah ko kuma yana da tsadunka ba haka bane wala kama za a bu ilayhi ko duka ba kuma haka ne daidai da yadda suke faɗa na cewa wato ya ya yana da tsadunka ba ban Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul baru rasulul ladhi ja'a bil hadith annabi alayhi salatu wassalam shine mai gaskiya wanda yake mai nagarta wanda yake shiryarwa zuwa ga hanyar gaskiya yake wa humul kadabatil jahala al abdiya shine makaryata jahilai wawaye wannan kalmar da suke dangana annabi alaihi salatu wasalam babu ta bayan nan kuma bil azabi Allah zai sa su cikin azaba ai al kufr wato mufsidin ila azabillah wannan kafircin nasu sai ya kai su zuwa ga azabar Allah wa zalalil ba'id da kuma wato kata wanda yake mani zanci ai min al haqqi fi dunya saboda sun yi nisa ga barin gaskiya a wannan duniyar to sai Allah ya kai su cikin azaba sai Allah ya ce أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب Allah madaukakin sarki ce afalan yarau ila ma baina aydihim kin ba ka ganin abin da yake gabanin su Allah yana ba su labari da wannan ayi haisu ma ta wajhu duk inda suka fuskanta shi yake nufi da gaba duk wani ya kalli gabas wani ya kalli arewa wani kudu wani yamma to kowa inda ya kalla shi ne wato ma baina aydihim kowa gaban sa ake nufi kowa baya ganin abin da yake gaban sa shine afalan yarau ila ma baina aydihim wa ma kalbahum da abin da yake bayan su idan yana kallon gabas din ko yana kallon kudu ko arewa duk inda kudu wanda yake kallo to bayan sa da abin da yake gaban sa da baya kaga gaban na gabas ba shine gaban na yamma ba ko to kowa gaba da bayan sa ba ta kallon su wa ma kalbahum min as-sama'i daga abin da yake sama wal ardi da kasa ai haiti ma ta wajen huwa za a buba jama'u mujilla mujillatin alayhi duk inda suka tafi za su ga sama da ne muke da shi ba wanda yake da shi tunda an ce Allah ne wannan bari ya fita daga nasa rabo ya koma wani to shine aka ce ba ta ganin duk inda za su je su komo a karkashin rufin Allah suke wal ardi tahtahu kama qala sannan kasar ma a kan kasar Allah suke yawo kamar yadda Allah ya faɗa kamar yadda ya faɗa a cikin wata sura cikin suratul dariya was samaa banaynaha bi aydin wa inna lamudi'un sai ce wal ardi farajnaha fa ni'mal majidun wane mutum iya wannan sanar da Allah ya baka iya isa to shine Allah madaukakin sarki ya ce inna ja'ala na sibbi na sibbi himul arda in mun ga dama sai mu saka saka da su ya rufta da su inda mun ga dama kamar da aka yi wa wancan baka tabna bi wa bidari hil arda karuna ko saboda haka yana ta tafiya har annabi ya ce har kiyama ta kai yi shi wancan wato karo saboda haka in Allah ya gada ma sai wannan kasar kai ma ta rike ka ya sa kawai Allah ya ce ta dace gida biyu ai girgizar kasa da kake gani duk da cikin furnishi ne na Allah ba ka kusa shi yake ganin dama ya ce ayi bangare kaza to in ya ga dama sai ya saka ta tsaji ke ta tafiya ba za ka karje wa sai kiyama ta zo to shi ne Allah bara hukunci zai yake aw nusil alaihim kisafan min as-sama ko mu yanko wani yanki a wata qira'ar kisfan wani yanki daga bangaren sama za ya fito ba kawai ko wannan rubin masallacin da aka ce fito ba ai ka tafi na an bayyana da kyau ko shine aw nusil alaihim kisafan min as-sama ko mu yanko wani bangare daga sama ya fado musu ai shine laushina la ba'alna bi zalika wa qudratina alaihi da mun ga dama je mu mutu wannan abin da muka faɗa kuma muna da iko akan hakan da Allah walakin wa akhiru zalika li ilmina wa afwina sai dai muna jinkir da haka saboda ni jimirin mun da Allah domin shine al-halim ba wai al-sabur ba ba al-halim domin ya ba al-sabur sai wanda hakuri kawai ake yi amma al-halim yana rubun wanda yake da jimiri duk abin da za ka yi ka kai ka komo zai iya ramawa ya kuma fi karfinka amma zai gane da gina alhali wani ne to shi ne yake cewa wato da kuma abuwar da muka yi inna bi zalika la ayatan li kulli li kulli abdin murid lalle cikin wannan akwai ayoyi ko aya ce amma ga duk bawan da yake komawa zuwa ga Allah shi ne muni mali yake kata da yake cewa al-muni ai al-muqbilu ila Allah azza wa jalla wanda yake juyowa zuwa ga Allah maka kwakin sarki mai girma da guwaya إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فإلى لبيب رجاء إلى الله لن يجدون وانا أبدا أكبرها في كلن سبا لكسا ganin cewa yadda Allah ya saba nan yayi ta shekara da shekaru baka taba samun ranar da aka cewa da Allah duk ƴan sano kowa kan ya fito yau za a yi faki za a dinki wani bangare a sama dan ya kudi ba wanda ya taba isa yake hankara min tafawu ka taba jinin wani aiwa a cikin sama tun da kake amma gini ne za a zo a yi shi dakin ya ja dake in dai ba tsoro na ba kai wani Allah ya da ruwa yana sauka sai ka gaira dake kuma kudi a kashe da yawa to ka taba ji an ce ba yau kowa ya zauna a gida bangaren Kano ko Jigawa sama da likin za a gyara ta gaba jiwa Isa da kansa bayan yayi wannan bayani a suratul Nur sai ce hal tara min tafawut ma tara fi khalqi rahman min tafawut ka ta wajen cikin halittar ubangiji madaukakin sarki irin wannan aibu hal tara min hudur kai dan gurin ka ta wajen tsagewa shine ayar hal tara min hudur ka ta wajen an ce sama ta tsage guri kaza ko bangare kaza babu sannan sai ta cikin halittar sa kuma ma tara min tafawut ba ka taba ganin aibu ba to wannan darasi ne mai yawa da ya kamata a kalla shi za yake cewa to duk wanda zai kalli wato halin sa mai da kai to ko shakka babu zai koma zuwa ga Allah ba da amma wanda ba zai tsaya ya tinki ne tinkin jini ba to ko shakka babu zai fada rani kuma ya fada gurin da Allah ba da kuɗi sarki zai bigi shi za ake cewa Allah shi ne al-mudabbir wa anta al-mufakkir abin da ake so ko da yake kai ta tunani akan da bakaru bi ayatin la duk abubuwan da Allah ya karka tunani akan domin Allah huwal mudabbir wala ta wala wato ta tafakkaru bi sifati to shine ma da yake ga wanda cewa wato wannan a wannan sammai na wato hadisin sammai da kasai din da yadda Allah ya daga su da kasai da yake ko shakka babu wato na al'amari ne da ya kamata bawa ya rika tunani akai bisa yake awal yadda nabi karaka samawati wal ardi qadirin ala an yakhluqa mithlahu bala wa huwa al-khallaqu al-alim kin ba ta dubawa aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda jin wannan da ya halitta sammai da ƙasai ba shi da iko ala an yakhluqa mithlahu ba shi da iko ya kuma halitta irin su ya kace bala bari wannan magana wa huwa al-khallaqu al-alim Allah shine mai yawan halitta al-alim kuma masani kamar yadda ya faɗa a suratul yasin sannan sai yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsara an-nas la ya'lamun to ai halittar sama da ƙasa halittar sama da ƙasa ta fita mutane girba kun gane ai raddin da aka yi ko domin suna raddi ne akan cewa ba zai yi mutum ya raddi je a dawo da shi ba to shine Allah yake la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas akbaru min khalqin nas wato halittar sama da ƙasa ta fita mutum girba to ya faɗi cewa zai iya halittar wata sama da ƙasan daban banda wannan sai kuma halittar ɗan adam da bashi wahala kuma halittar nan fa ba wai sabuwa ba ita ce za a dade ita mun sha ba da wannan misalin ka tambayi technology ko engineer ko ma duk wanda yake graduate cewa tsakanin kirkirar project sabo da kofi kofi wanne ne mai sauki ai ba ba za ka hada ba yanzu na kirori amma waki suke yi idan ka je ka ce a ba ka kai tobi aka baka je a ce to ka je ka kawo ka fara rubutu chapter 1 da 2 ka kawo har mamaki na kirori a yanzu suke ka ce ai kai sabon tobi kake so sabo akwai wani abokin mu da yake sai da lecturer yake kai sabon yake wanda ba taɓa yi ba ba za ki yake domin ya san wa auren yan wanki kowa yake zuwa a wajen wanki ake zuwa domin zuwa za ka kai browser ka samu kai takwas ko riba ka kawo ko ba ka ake wayin gida haka ake yi wanda za ka ga sun kirkira kaɗan ne wallahi shi za wani malamin muna makaranta idan ya kaso ga waje ke kai ba za ka hawa ɗan wanki ba wai ɗan baya ke ɗan baya duk ɗan baya ɗan hawa ɗan wanki to saboda haka wannan shi ne an fahimta da kyau ko duk injiniya ko technology ko dan jami'a ya san cewa kirkira project ya bu wahala ba wai wajen yi ba wanda za ka zo ko kai an taba yi a ce ka je kai wa kwastori ba wanda ya fito yi to shi ne ake ba da misali cewa yanzu dawo da halittar da Allah ne ya yi da yanzu dawo da ita shi ne abu mai wahala bayan yana yin wasu sababbi shine tambayar da yake la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sani ba ko shakka babu lokaci yayin kuma nan za mu tsaya za mu tashi kan kisar annabi Dawud alaihi salatu wassalam awwal da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kusur ya zama sauƙin sarki ya je mana kafin na banta akwai ne da wakil da cijan mu kiyaye wannan masallacin ina yawan mantu junansa wannan masallacin da kusa da ni a za a yi masa aikin ciwo kagan da sunan baya na'am alhaji muhammad ne kamar kuwa ka ta ga yawa alhaji muhammad ya yi masa aikin ido na dinna ne ko na dinna ne na gobe to muna roƙon jama'a da ta yi sai addu'a Allah ba ta yi zai yi da ayi wannan aikin sa'a Allah ba ta yi zai yi da ta lafiya muna roƙon yi sunan da dawowa da kuma mun da wata ɗaukaka ana yi na mai gaskiya gaskiya ke ba ku kun binta ana yi na mai gaskiya gaskiya ke ba ku kun guje mata marasa lafiya da gida da abin da ana kawar da lafiya za ku gana da fama da zazzabi sunan kowane gida ana yi zazzabi yara da manya suna da wani abu da ke gani ya ya ya ba su lafiya duk wanda suke gida a kwace da abin suna da wani abu da ke gani kuma ya kare da lafiya ya kare suna da wani da suna yin kyawawa mabuka iyayen da suke da zafi da gaskiya Allah ya nuna waɗanda suke da rai ma Allah ya ƙara musu lafiya da jinin kwana wanda suke da rai ma Allah ya ƙara musu lafiya da jinin kwana ana kawar mutum mai amfani wanda suka yi jarrabawa ko mutum yana ƙara zaune suna su neman aiki da wani kasuwanci yana da ke yakin waɗanda suka sa aure a gaba waɗanda aure ya tafi a gaba ana cikin ganin maru ana da wurin da ka sani lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu mutunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka sake da nan da amfani da duniya da lafiya اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في مصابة وخيرات واتبع أخلاق يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهل بيت الذي عمل يقول سلام على الذين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.